بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta talata ɗaya ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babi mai magana akan kan janaba kuma babi mai magana akan ita janaba ne za mu tashi hadisin abu huraira hadisi na talatin da tara na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل
نعم دقى أبو هريرة رضي الله عنه ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce, Idan jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan miji ya zauna a tsakankanin matan shi guda hudu, tsakanin wato ɓangarorinta guda hudu, sun majahadaha, sannan ya ainihin ƙoƙarta saduwa da ita, faƙad wajaba al-ghusl, to haƙiƙa wanka ya wajaba a kan shi. ko ya wajaba a kansu duka su biyu wa fi lafzin a cikin wani lafazi na musulun kenan wa illam yunzil ko da a ce bai yi inzali ba ana ko da ruwa bai fito daga gare shi ba to wajibi ne a kansu a wato ainihin su yi wanka wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi ɗari biyu da tasa'in da ɗaya da wannan lafazin da muka ji imam muslim ya fitar da wato ainihin wannan hadisi ɗari uku da arba'in da takwas sai dai shi cikin lafazin shi akwai ɗan wato ainihin bambancin kaɗan ne so da ƙarin da ke ciki kawai na lafazin alaihi ne imam muslim ya fitar da shi kamar yadda muka ji 348 ta hanyar zuhair ibn harb da abu ghassan al-misma'i kenan sai ya hawwala isnadin ya ƙara ruwaito shi ta hanyar muhammad ibn al-musanna da ibn bashar a wato gundar kenan ko dukkan su su hudun suka ce haddathana mu'az ibn hisham kuma yace haddathani abi an qatadata sai yace wa matar an al-hasan kuma matar ya ruwaito shi daga al-hasan an abi rafi' an abi hurairah أن النبي أو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل بمبنشن عليه منكم مسلم يتي وفي حديث مطر وإن لم ينزل شيني وانشان قال sannan ya ƙara fitar da shi ya ce wa haddasanahu Muhammadu ibnu Amrin ibnu Abbad ibnu Jabala قال حدثنا محمد بن أبي عدي وحول السند قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله إرم وانت غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد مدد ثم جهدها ولم يقل وإن, وإن لم ينزل ألفز آه وتؤينهم شعبة to wannan kenan wannan hadisi yana nuna cewa ibra a gurin wanka na saduwa shine a samu ilaji ya zamanto gaban namiji ya shiga cikin gaban mace shine ya yi amfani da kinaya ta cewa idan jalasa bai na shu'abiha al'arba in ya zauna a tsakankaninta guda hudu tsakankanin su malamai suka ce wato tsakanin hannunta da kafanta da wannan shine abin da ibnu da al-id ya zaba wasu ka ce tsakanin cinyarta da kafafuwanta wasu ka ce tsakanin cinyarta da kaurinta biyu wasu ka ce shu'abi al-arba yani shu'abul fard al-arba duka dai kinaya ce dai ta jima'i wanda dama haka wato ainihin yare na shari'a yake akwai kinayat saboda kula da ladabi sai amfani da lafazi wanda yake duk akili zai iya fahimta ba dole sai an faɗi abin ƙarara da ainihin wato sunan shi ba na fata an gane wannan to idan aka samu kwanciya ta aure ko da ba a yi inzali ba tsakanin namijin da mace to wajibi ne sai sun yi wanka akwai hadisai da suka zo makamantan haka akwai riwayar na na aisha da musulun ya fitar da ita hadisin ɗari uku da hamsin na na aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa inna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahla wani mutum ya tambayi annabi sallama game da mutumin da ya tara da iyalin shi thumma yuksilu sannan sai kasala ta kama shi ma'ana ya kasa kawowa hala alaihi malghuslu shin akwai wanka a kansu daga su biyun kenan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace aisha tace wa aisha jalisatun aisha tana zaune a gurin da zai bada amsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه mukan yi hakan ni da wanga ya nuna na na aisha kuma na tasiru sannan yi wanga an fahimci wannan sannan a musulun ya fitar 349 kafin wannan kenan hadisin abu musa al-ash'ari cewa an yi saɓani tsakanin muhajirun da ansa mutanen madina su suna ganin ba a yin wanka sai in ruwa ya fito a jima'i su mutanen makka suna ganin in dai mutum ya kwanta da iyalin shi to dole sai ya yi wanka abu musa ashari da ya ji su sai ya ce to bari in raba muku gaddama sai je gurin nana aisha radiyallahu anha ya ce ina so in tambaye ki kan wani abu amma ina jin kunya sai ta ce mishi duk abin da ka san zaka iya tambayan mahaifiyarka to ka tambaye ni ma kunta sa'ilan anhu ummaka fas'alni to da ai ummul mu'minina ce ce alal khabiri saqatta ka fado hannun gwani ce ta yi tambayi a baka amsa shine sai ya mata wannan tambayar ana Aisha radiyallahu anha ta zo ba shi amsa sai ta ce to haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i wa massa al-khitanu al-khitana idan ya zauna tsakankanin matar shi guda biyu ma'ana ya kwanta da matar shi gaban shi ya shafi gabanta almasu anan al'ilaj ake nufi gaban shi ya shiga cikin gabanta faqad wajaba al-ghusl to haƙiƙa a wanka ya wajaba wannan lafazi da ainihin ma'ana na muslim yana a wannan riwaya na akwai hadisi wanda ainihin akwai riwaya ta ibn maja riwaya ta abu dawud da awwalan 216 ce idza qa'ada bai qa'ada baina shu'abiha al-arba'i wa alzaqa al-khitana bil khitan kuma ya ainihin manna shine ilzaq to amma ma'anar shi shigarwa ya shigar da gaban shi cikin gabanta an yi amfani da alkhitan a babin wato ainihin isti'ara ne dangane da haƙƙin mace su da su mata ai ba shayi ba ba katiya ba ne ba ake khifab ne haka shi ma idan masa alkhitanu alkhitan ko idan taqa alkhitanan duk ma'anar shi alkhitan wal khifab an fahimci wannan ai to ita ce ya ambaci cewa وألزق الختان بختان بالختان فقد وجب الغسل وانكا يا وجب شيخ الألباني يا إنجنتاش رواية ابن ماجه يا رويتوش دا إرن لفظ بخاري دا مسلم دريشدة دا قومة سنفتد دا شي دريشدة دا شاء دا تهنير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة idan shayi biyu suka haɗu kuma hashafa shi ne kan gaban mutum kan kaciyan namiji da babin karantarwa ne ya ɓoye ma'ana a cikin farjin mace faƙad waje balgusu sai dai isnadin ibn maja yana da rauni akwai alhajjaj ibn arta'a a cikin isnadin wanda yake mudallisi ne kuma ya yi an'ana daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi abdullah bin amr ibn al-as to matsalar daga wato ainihin ta samu asali daga shi hajjajin tsayi to don haka wannan kunga duka waɗannan hadisai suna nuna cewa idan har ya zamanto namiji da mace sun kwanta to wajibi ne su yi wanka sawa'un anzala am lam yunzila ina fata an fahimta wanda ko a farkon lamari in dai mutum bai yi inzali ba to alwala kawai zai sai ya wanke gaban shi ya yi alwala kamar yadda imam bukhari ya fitar biyu da tasa'in da biyu daga zaid ibn khalid al-juhani annahu sa'ala uthman ibn affan فقال سيتي أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني تباني labari idan mutum ya tara da iyalin shi sai bai fitar da mani ba kaga wannan wato lafuzan duka suna fa'idantar da cewa tun majahadaha kamar yadda wasu suka fassara da ihtimalin jahadaha ya'ani har ya kai ya yi inzali to wannan ba daidai ba ne inda wacce riwaya mun ji ta musulun ta zo da ƙarin wa illam yunzil an gane ko to daka a wannan riwaya ta bukhari hadisin uthman Khalid Zaid ibn Khalid al-Juhani yace mushi ka bani labari mutumin da ya tara da iyalin shi sai bai fitar da mani ba ya za'a qala Uthman yatawaddau kama yatawaddau lis-salah wa yaghsilu dhakara zai yi alwala irin alwalar shi ta sallah ya wanke gaban shi qala Uthman sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam shi haka naji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ya nuna a lokacin kenan shine innamal ma'u minal ma' sai zaid ibn khalid yace fa sa'altu an dhalika ali ibn abi talib wa zubair ibn al-awwam wa talha ibn ubaydillah wa ubay ibn ka'b radiyallahu anhum fa amaruhu bidhalika duka waɗannan sahabban guda hudu an hada da Uthman biyar kenan yace bayan na tambayi Uthman na tambayi Ali ibn Abi Talib na tambayi Az-Zubair ibn al-Awwam na tambayi Talha ibn Ubaydillah na tambayi Ubay ibn Ka'b dukkansu suna cikin manyan sahabbai kaga mutum biyar kenan ana duka sai suka ce mutumin nan shine fa'amaruhu mutumin nan to wato shi alwala zai ya wanke gaban shi ya alwala an gane wannan ayi Imam al-Bukhari yace qala Yahya Yahya ibn Abi Kathir kenan wa akhbarani Abu Salama Salama ibn Abd al-Rahman ibn Auf أنه سمع ذلك أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صحابية ستة ستة أصحاب أو الصحابة صحابي شدة سكري ونم فتاوى كما كاغشي riwayar abu ayyub ma marfu'a ce da shi da sayyidina Uthman daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sanar imam al-bukhari ya fitar da hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda mun ji shi can yayi fatawa ko Ubay ibn Ka'ab a cikin Sahih Bukhari 293 Ubay yace ya Rasulullah idza jama'a ar-rajulu al-mar'a falam yunzil idan namiji ya tara da mace bai yi inzali ba ya za a yi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaghsilu ma massal mar'ata minhu ya wanke abin da ya taba macen daga gare shi nan ma kinaya ne ma massal mar'a yani ma massa farjal mar'a ya wanke gaban shi din da ya shiga cikin gabanta thumma yatawadda'u wa yusalli sannan yayi alwala kuma yana iya yin sallah ba wai sallar dole sai yayi sallah ba duk sanda hakan ya faru ma'ana lokacin sallah yayi kawai yayi alwala yayi sallar shi al-Imam al-Bukhari da ya fitar da waɗannan hadisai sai ya ce al-ghuslu ahwatu mutum yayi wanka ba alwala kai ya takaitu kan alwala yayi wanka shi yafi zaman lafiya ce wa zalika al-akhir shine karshen al'amari ma'ana shine nasikhi ko ina al-wudu'u mansukh mansukh وذلك الآخر سيتي وإنما بينا لاختلافهم kawai mun bayyana hadisan ne da wanda suka ce alwala da wanda suka ce a yi wanka saboda sabanin da magabata suka yi akan wannan wato ainihin qadiyya din inji al-Imam al-Bukhari to dan haka kamar yadda muka ambata a hukuncin a farkon al'amari innamal ma'u min al-ma'i shine hadisancin da muka ji da maganganun wa'incin sahabbai guda shida in dai mutum bai yi inzali ba to kawai a alwala zai yi ba dole sai yayi wanka ba kuma hadisan da muka gabatar a farko kaga suna nuna sai an yi wanka abinda zai ƙara bayyana maka haka akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri duk da shi hadisin yana fa'idantar da wato ainihin a takaito akan alwala hadisi ne wanda wato ainihin al'imamul bukhari da al'imamu muslim suka fitar da shi ruwaya farko dai muslim shi ya fitar da ita 343 daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu an yace kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain ila quba'a حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان عتبان بن مالك wannan da yake da matsalar ido fasara khabihi nabi ya kwala mai kira fakharaja yajurru izara ya fito yana jan wato gyautan shi bai gama daura shi ba ma ya fito in ka ji an ce ya fito yana jan gyautan ba dabi'a sabai bane ba jan tufafi a ƙasa amma in wani abu ya faru wata faji'a kamar lokacin da sai na umar ya ji kiran sallah na abdullahi bin zaid wanda ya gama mafarki yana kwance yana bacci ya yi mafarkin kenan kuma sai ya ji ana kiran sallah to sai ya zabura ya taho an fahimci wannan ai to sai ya taho bai gama ma naɗe wato gyautan nashi ba to haka shi ma a nan gurin itiban da ya ji kiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum annabi in ya kira ka ko sallah kake ta nafila yankewa za ka yi ka tau kamar yadda ya ce ma ubay ibn ka'ab hadisi yana cikin bukhari an fahimci wannan ai to dan haka ya taho yana mai jan tufafin shi saboda sauri da gaggawar amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jalna ar-rajula tumun nan fa mun yanke mai hanzari wato sai annabi ya gane cewa yana cikin wani uzuri ne فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته كباني لاباري يا رسول الله idan mutum can da ya ce ajalnar rajula kafin ya ƙara so yake gaya masu abu sa'id ya gan shi ya taho cikin ujila an gane ko sai ce mutumin na mun katse mai hanzari yana cikin wani aiki muka muka ainihin yanke shi sai ya zo sai ce ya rasulallah bani labari me hukuncin mutumin da aka katse mishi hanzari yana cikin saduwa da iyalin shi shine yu'jala an imra'ati walam yumni bi riga maniyin shi ya fito ba ma za alaihi me yake kan shi na hukunci qala rasulullah sallallahu alaihi innamal ma'u min al ma' inji asalin hadisi innamal ma'u min al ma' cikin jawami'ul kalim lallai al ma'u wanka da ruwa min al ma'i min asababiyya yakan faru ne sababin fitar ruwa alma'u wannan shi kuma eh daga wannan jinas ne ko to shi ba wancan ma'un ba alma yani almani so da fitar mani sannan al-bukhari ya ƙara fitar da shi 344 ya fitar da muslim afwan ya fitar 344 ya fitar da hadisin abul ala ibn shikhir ke cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yansakhu hadithuhu ba'dahu ba'da hadisin annabi sashin shi yana goge sashi kama yansakhu yansakhu al-qur'anu ba'dahu ba'da kamar yadda qur'ani sashin shi yake yake goge sashi ai mun san wannan abin da ya shafi aya ta wato adadin wanda za a yi yaƙi da su da sauransu sannan sai ya ƙara fitarwa ɗari uku da arba'in da biyar wanda wannan shi ma bukhari ya ainihin fitar da shi ɗari da saba'in da takwas daga abu sa'idin dai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra ala rajulin min al-ansar nawawi yace shine dai itiban din فأرسل إليه يا أيكا أكراشي وخرج فخرج ورأسه يقطر يفتو وتؤانيهم كنشي أنا دقد روح وسكتي روانا وانكا سيدي وانكا سنن يفتو وسكتي زفا أكيني في فقال سي النبي يتي لعلنا أعجلناك بما ماكي منكتي مكا هنزلي قال نعم يا رسول الله قال سيتي إذا أعجلت إذا أعجلت أو قحطت أو أقحطت قحطت أقحطت أقحطت duka ma'anoninsu daban-daban idza u'jilta idan aka yanke maka hanzari an ce wa an yanke ma wani hanzari ko magana yake bai ida ba ko to shine u'jilta in aka yanke ka kana cikin yin wato ainihin duk da anan siyakin na magana kan jima'i au uqhitta ko aka sa kafin ka fitar da ruwa aka ainihin taso da kai ko aka hafta baka fitar da ruwa ba ma'ana kai da kanka ne ka yi jihad amma ruwa bai fito ba to fala ghusla alaika babu wanka a kanka wa alaika alwudu alwala za ka yi Imam al-Bukhari shi ma ya fitar da shi kamar yadda muka ji to kaga wannan yana nuna farkon al'amari me yasa muka ce da farkon al'amari saboda hadisin Ubay ibn Ka'ab wanda Abu Dawud ya fitar da shi 214 Ibn Majah ya fitar da shi 609 wa lafazin Abu Dawud ne nan anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama innama ja'ala dhalika rukhsatan lin-nas ji Ubay ibn Ka'ab annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wannan hukuncin na farko ne fi awwalil islam don sauƙaƙa wa mutane likillati thiyab saboda ƙarancin tufafi babu tufafi mai yawa don da mutane da yawa wasu tufafi ɗaya gare su bal tufafi ɗaya ma ba set ba ba complete ɗaya ba da ashabu sufa babu wanda yake da set guda in mutum na da gyauto ba shi da mayafi in yana da mayafi ba shi da gyauto daga lokacin ana cikin talauci haka idan aka ce da zaran mutum ya kwanta da iyali ko ruwa bai fito sai ya yi sai ya yi wanka to kafin wato ainihin ya canza wa'innan kayan na shi ba shi da kayan da zai canza zaka sai ya wanke ya shanya ko wani abu makamancin haka zaka shi yasa sai aka aka ce babu komi mutum ya alwala ya salla shi su ce thumma amara bil ghusli sannan sai annabi ya yi umarni da ayi wanka kaga wannan ya nuna ne naski karara tun daga shi yanzu an san tarihi ko an san almutaqaddim wal mutaqaddam alai wa naha an zalika annabi sai ya hana wancan hukuncin na farko qala abu daud ya'ni alma'a min alma ya hana yin amfani da hadisin alma'u min alma duk da wasu malaman suna ganin alma'u min alma'i hukuncin shi a mafarki ne kamar matsalar da muka gabata a karatun baya wanda ya yi mafarkin jima'i to fa sai in ya ga ruwa sannan sai ya yi wanka an gane wanda suka raba kenan suka ce wa alma'u min alma'i daban idza jalasa baina shu'abiha daban wasu kuma sai suka yi ainihin tarjihi suka ce idza jalasa baina shu'abiha shine muqaddas shine ainihin wato mu'akhkhar alma'u min alma'i shine muqaddam kuma yana magana kan qadiyya ɗaya wanda shi yafi ina fata an fahimta so dan haka kenan wannan hukunci ya kasance abin da yake mukarrar shine ya kasance mutum zai yi wanka shi ne wajibi a kan shi al'imamu turmidi ya fitar da wannan hadisin 108 da lafazin idha jawaza al-khitanu al-khitana kaga wanda yake nuna maka cewa masu a can gurin ba goga ake nufi ba idan alkhitan na farko khitanun rajuli kenan in ya shiga cikin khitan na mace wajabal ghusl to wanka wato ainihin ya wajaba injina na Aisha ta ta faɗa haka sai ta ce fa'altuhu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna wannan hadisi al-Imam Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi sai ya ce hadisun hadithu Aisha hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma sahihi ne ya ce wa kad ruwiya hadha alhadithu an Aisha an annabi sallallahu min ghairi wajhin ya zo ta fuskoki da yawa idza jawaza alkhitanu alkhitana faqad wajaba alghusl sai ce wa huwa qawlu akthari ahli alilm mafi yawancin malamai abinda suka tafi akai kenan من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دقتكين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة كنا سيدنا علي دا سيدنا عثمان وانت منجي واسنا دا وانت رأي النفرقو دا قبايا سوكا دا قريشي سيتي ومن بعدهم والفقهاء من من التابعين da masanafiqu daga cikin tabi'ai da suka biyo baya in ba Abu Abdurrahman abu salama ta bin abdurrahman ba shi ne ya zamanto bai sauka daga ra'ayin shi ba a lokacin sai ce wa man ba'adahum da wasu da wanda suka biyo bayan su da gaskiyar tabi'u tabi'ina kenan mithli sufyan ath-thawri wa shafi'i wa ahmada wa ishaqa qalu idha iltaqa al-khitanan wajaba al-ghusl wannan duka yana mai tabbatar da wannan wato ainihin hukuncin kenan al-imam an-nawawi yake cewa wa ma'anar hadith anna ijabal ghusl la yatawaqqafu ala nuzul al-mani wajabtar da yin wanka bai takaitu akan fitar mani ba ala ar-rajul wal mar'a akan namiji da mace ala nuzul al-mani bal mata ghabat al-hashafa fi al-farj wajaba al-ghusl ala ar-rajul wal mar'a duk lokacin da hashafa ta boye cikin farji to dole namijin da macen su yi wanka sai ce wa haza la khilafa fihi al-yawma yace a wannan zamanin ba babu sabani kan haka ce wa kad kana fihi khilafun li ba'd as-sahabati wa man ba'dahum da dai an samu sabani tsakanin wasu sahabbai da wasu tabi'ai akan haka thumma naqada al-ijma'u ala ma dhakarna sannan sai ijma'i ya kullu akan abin da muka ambata ai mun taba ambatan cewa al-ijma'u al-lahiq yansakhu الاختلاف السابق ينسخ اختلاف السابق أما أكسي بزي يوبا أتي sahabbai sun yi ijima'i kan wani abu kuma ‘yan baya su zo su saba a kai wannan sabanin ba za a yi kibari da shi ba mun yi wannan bayanin cikin karatun usul ko tayyib idan ka sai ce daga ba ijma'i ya kullu ala ma zakarna kan cewa da zaran alkhitanu ya shiga cikin khitan to dole za a yi wanka yace wa qad taqaddama bayanu hada yace qala ashabuna ash-shafi'iyya sai yace walau ghayyaba al-hashafata fi dubur imra'atin ba dole sai farji ba suka ce ko a dubura ne wal iyadu billah aw duburi rajulin hasha lillah aw farji bahimatin subhanallah aw duburiha wajaba al-ghusl da mutum zai shigar da wato a hashafar shi a dubura ta mace ko ta dabba ko ta wani namijin a wuri bilam na shaitanin rajim to wajibi ne a kan shi sai ya yi wanka ji mazhaba ta shafi'iyya an fahimci wannan sai ce sawa'un kana mulaju fihi hayyan aw mayyita shi wanda aka shigar da gaban cikin farjin shi ko duburar shi subhanallah ai hakuri karatu ne ko rayayye ne ko matacce ne to shi wancan da ya yi ilajin sai ya yi wanka sagiran au kabira wanda aka shigar a jikin shi din na karami ne ko mace wa sawa'un kana zalika an qasdin aw nisyan duk ɗaya ne aw an nisyan da gangan mutum yayi ko ko mantawa yayi wa sawa'un kana mukhtaran aw mukraha duk ɗaya ne da zaɓin shi ne yayi ko tilasta mushi aka yi hakan nan yace aw istadkhalat al mar'atu dhakaraha wa huwa na'imun zakarahu wa huwa na'im ko mace ta shigar da gaban namiji a farjinta yana bacci bai sani ba wa sawa'un intashara zakaru aula duk ɗaya ne gaban shi ya tashi in'az kenan ko in'az ko bai tashi ba ko gaban shi ya tashi ko bai tashi ba inda ya shiga cikin gaban mace to wajibi ne akan shi sai yayi wanka wa sawa'un kana makhtunan aw aghlafa duk ɗaya ne yana da shayi ko loɓa gare shi fa yajibu al-ghuslu fi kulli hadhihi suwa a kowane sura daga cikin waɗannan surori wajibi ne akan shi ya wanka alal fa'ili wal ma- wal maf'uli bi akan wanda yayi da wanda aka yi mawa Allahumma sai dai in ba baligi ne ba in yaro ne karami ba za a ce wajibi ne akan shi ya wanka ba amma sai dai in mumayyaz ne nawawi ya ce za wanda yake wali din shi zai umarce shi ya yi wanka kamar yadda yake umarta shi ya yi alwala in zai yi sallah amma in bai yi ba shi babu laifi a kan shi da ba mukallaf ba ne an gane ko sai ce amma in har bai yi wankan ba har ya balaga to wajibi ne kuma sai ya yi wannan wankan an biyo shi ba shi almuhim akwai bayanai da ya kawo zuwa inda yake cewa walau laffa ala zakarihi khirqatan da mutum zai nada wani kyalle a ainihin gaban shi wa aulajahu fi farjin ra'atin sai ya shigar da gaban a farjin mace fa fihi thalathatu awjuhin to akwai maganganu uku ya sahabina minha wal mashhur shahararriyar magana a shafi'iyya kuma ta farko annahu yajibu alaihim al ghusl da shi da macen duka sai sun yi wanka kenan ko da ya amfani da condom to dole sai yayi wanka والثاني وجهي نبي لا يجب لأنه أولج في خرقة خرقة يا شقد دقا بنش تكيبا فرجي با وجهي نبي كيان سكتي داك بزي وانكابا والثالث سيسكي تفصيلي إن كانت الخرقة غليظة إذا كلم يكوريني دي نقي قبنش دشي تمنع وصول اللذة والرطوبة فيد بزي جدا انسى دوب بكما wato ainihin rutuba na farjin mace damshin farjin mace ba zai kai zuwa ga al'aurar shi ba lam yajibil ghuslu to wankan bai wajaba ba wa illa wajab in ko ba haka ba to ya wajaba shi dai kondom ba shi da kauri wallahu a'lam qala sai yace walau istadkhalat al mar'atu dhakra bahimatin subhanallah karatu ne bayan da za kila za iya ma tambaya an fahimta ko mace da shigar da gaban dabba ai turawa na yin haka ta shigar da gabar dabba a cikin farjinta su je su su kwanta da kare ko doki ko wani abu makamancin haka saboda a ba su kuɗi su su halaka su su kamu da cututtuka aka ji ana ta faɗa cikin news Allah ya kyauta wajaba alaiha al-ghus yace walau istadkhalat zakaran maqtu'an ka samu wani gaba da yake yankakke na dan adam ta sa a gabanta ko na dabba a bisa abin nan din su tofa wajahani na akwai wajihi biyu a sahihu ma ya jibu shi mafi inganci to ya wajaba ya wajaba a kanta sai ta yi wanka sharhin muslim juzi'i na biyu safha ta daga 257 zuwa 258 to lokaci ya tafi kuma akwai wasu bayanai na imamu shankiri ma za mu bar su dai ma'ana ne yake bayani yake akan sau da hadisi in muka lura akwai abubuwan da suka shafi abubuwan da ake istibsha'in faɗin su wanda yake yana da muni a baki a faɗa sai ce a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ana amfani da kalmomi na kinayat sai dai in ya zama babu makawa domin bayani musamman ya zama waɗanda ake karantarwa ba su da ainihin a zurfin hannu a cikin ilimin lugha haka ba za su gane ba sai an musu bayani da sharhi to wannan babu laifi wannan babu laifi amma in san samu ne akwai abubuwan da ba sai an kama sunansu ba saboda kunya wanda duk mutumin da yake yana da iftishami yana da kunya zai zai hajal zai kama shi yayin ambatan waɗannan lafuzza din amma in dai bayanin ba zai fito ba ma'ana ba za ta fito ba sai an ambace su to inna Allah la yastahi min al-haq wani a dunkulan bayanin da yake nan mutum yana iya komawa cikin sharhin turmidi na ashankifu juz'i na uku safa ta ɗari uku da ishirin da shida mun karanta hadisin ƙarshe na'am قال رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا الرجل الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية
ya dace gurin arrajul ka ce qala al-musannif an ka dauka yana cikin hadisin ko na'am to hadisi na arba'in daga Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib النسب الطيب الطاهر الطيب رضي الله عنهم daga Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi al-Madani wato Baqir kenan Muhammad al-Baqir baban Ja'far al-Sadiq mahaifiyar shi ta ce Ummu Abdullah Fatima bint al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib auren zumunci shi Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin yayi da diyar ammin shi diyar al-Hasan shi kuma dan Husaini to ita ta haifi ya suka haifi Muhammadun al-Baqir an gane ko wanda Muhammadun al-Baqir an haife shi hamsin da shida a hamsin da ainihin wato shida daidai aka haifi Muhammad al-Baqir radiyallahu anhu aw rahimahullahu ta'ala ya rasu ɗari da wani abu haka kadan ɗari da da sha bakwai ko? na ɗari da sha bakwai to shi a muhammadu al-baqir yana cikin manyan malamai masu daraja hikatun fadil wurin da alhafiz ya ce abu dawud ya ce wa kana ahada man jama'a al-ilm wal fiqh wal sharaf wal diyanata wa thiqata wa su'dada wa kana yasluhu lil khilafa ya cancanta ya zama khalifa amma bai nema ba wa huwa ahadu 12 الذين تعتقد الرافضة عصمته ina ɗaya daga cikin mutum sha hudu alisna ashariya wanda su rafida suke ganin ba sa laifi bal matsayinsu a gurinsu ya fi matsayin annabawa ma sai abu dawuda ya ce wala ismata illa li nabi ba wanda yake ma'asumi sai annabi sau da annabi in ma ya kuskure wahayi zai kawwama shi da sauran bayanan da ya yi to muhammadun al-baqir kenan to shi muhammadun al-baqir ya kasance annahu kana huwa wa abuhu ya kasance da shi da baban shi zainul abidin kenan ko ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib abu muhammad zainul abidin yana da alqab da yawa a ce mai ali sajid an haife shi 38 a madina imam zuhuri ya ce ma kana akthara mujalasati ma'a ali ibn al-husayn wa ma ra'aytu ahadan kana afqaha minhu ban taba ganin mutumin da ya fi shi sanin addini ba ya rasu 25 ga watan muharram shekara ta 95 yana da shekara 57 wato ainihin zainul abidin yana daga cikin waɗanda suka halarci karbala lokacin da aka kashe sayyiduna hussein yana cikin ɗiyan sayyiduna hussein da suka halarci wannan waƙi'a amma shi bai ɗau makami ba saboda ba shi da lafiya wannan yasa ba a kashe shi ba rundunar su shimir la'anatullahi alai wanda ya kashe hussein shimir bin zirzaushin to sai ba su kashe shi ba da yan shi'a suka ga sun dawo suna cewa ne wai yazid shi ya kashe hussein yazid ko da a ce shi ne khalifa a wancan lokaci ba kuma wai don mu kare shakhsiyar shi ba ko da a ce shi ne khalifa a wancan lokacin amma yaudara ce cikin yaudara wurin kashe sayyidina hussein domin ubaidullahi da yake gwamna a ƙasar kufa shi ne wanda ya tura shimir da sinan ibn malik akan su kashe hussein kuma shi shimir da yana tare da sayyidina ali jamban bi jambe daga baya yau dare shi lokacin da sayyidina hussein ma zai fito ya tafi kasar kufa din su abdullahi bin umar sun mai nasiha su karka tafi mutanen nan mayaudara ne sun yaudari mahaifinka kuma yanzu suna nema su yaudare ka ina fata an gane amma da yake allah ya riga ya kaddara ya ce al'amuru yanzu min sama duk abin da kaga ya faru Allah ya saukar da shi Allah ya umarni da haka ya tafi Allah ta'ala ya kaddara a yi shahada radiyallahu anhu wa arba idan haka zainul abidin yana cikin ɗiyan sayyiduna al-husayn radiyallahu anhu wa arda to shi baban wato ainihin Ja'far shi baban Muhammad al-Baqir kenan shine Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin wanda littattafan tarihi suna cike da faɗin darajojin shi da zuhudin shi da kyautar shi da sauransu an birne shi a bakiya to sai ya ce sun kasance inda Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari ai mun san tarihin shi ko wanda ya rasu an yi saɓani su ce sittin da takwas su ce saba'in da biyu su ce da uku su ce da bakwai su ce da takwas su ce da tara wanda ja'far bin abdullah baban shi ma sahabi ne baban shi ya yi shahada a uhud shi bai samu zuwa uhud da badar ba saboda baban shi ya ba shi kula da ainihin wato ɗan uwan shi mata su tara amma ya halarci bai'atu al'aqaba wanda shine karami a cikin wanda suka halarci bai'atu aqaba daga cikin ansar cikin khazariji khazarajiyun ya halarci sauran mashahid tun daga bai'atu ridwan da sauran diyake yaƙen manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi sai ce wa indahu qaumu wannan wa indahu qaumuhu wato ainihin kuskure ne da abdulghani ya yi a cikin umda kamar yadda alhafi zai ishara cikin fatihul bari inda yake cikin bukhari wa inda hu qaumun na an ce qaumuhu sai a ɗauka yan uwan shi ja'far ko amma wa inda hu qaumun akwai wasu jama'a a gurin shi da yake musu karatu kenan fa sa'aluhu anil ghusl sai suka tambaye shi game da wanka ma'ana wanka na janaba kimiyyar ruwan da za a yi wankan ma'ana ba kaifiya ba faƙala sai ya ce yakfi ka sa'un sa'i guda ya ishe ka mudin nabi hudu faƙala rajulun sai wani mutum ya ce wanda shi ne alhassan bin muhammad bin ali ma yakfi ni mudu wato sa'i guda ba zai ishe ni ba faƙala jabirun kana yakfi man huwa aufa min ka sha'ara mudu sa'i guda yakan ishi wanda ya fi ka yawan gashi yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam وخيرا منك كما وند يفيك درجة يريد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نفهم من زن الله صلى الله عليه وسلم يريد النبي مدرجاتي باتشكين إسناد باتشكين متن حديث ثم أمنا في ثوب سننسي إيمانا ليمن تشكين تفافي لا وأن مسألة رزام بطس يمنزو زام جي مسألة أتنقل إن شاء الله مسألة ينسلة تفافي لا معنى جوتو كدي وكما ما يفي كدي وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة Nabi sallama ya kasance yana watsa ruwa a kan shi so uku a lokacin da yake wankan janaba. Wannan hadisi Muslim bai fitar da shi ba, yana cikin mu'akhazar da aka yi ma al-Maqdisi kan mun ji a muqaddima yayi alƙawarin in mattafaqa alaihi imamani ko. Wannan Bukhari kawai ya fitar da shi. Za ce ya karya sharadin shi amma ba zunubi yayi ba. Inda dai hadisin ya inganta. an gane ai hadisi ne yana cikin bukhari kamar yadda ainihin wato muka ji wannan hadisi al bukhari ya fitar da shi wato ainihin a lamba ta ɗari biyu da hamsin da biyu wanda kuma ya ƙara fitar da shi ɗari biyu da hamsin da biyar sannan ɗari biyu da hamsin da shida shine ya ambaci wancan lafazin كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا وانت رواية تازود محمد بن علي daga Jabir wato daga Muhammad bin Bakir daga Jabir yake cewa kana nabiyyu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yufriqu ala ra'sihi thalatha sana al-Imam al-Bukhari ya sake fitarwa 256 an ja an Abi Ja'far shine Muhammad bin Bakir قال قال لي جابر جابر يتيم وأتاني ابن عمك عمك دان أمك يا زوغرينا سيتي يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية ينامي قوغ الزانا و wato ainihin wato alhassan bin muhammad bin alhanafiya bai sai bai kama sunan shi ba a ta'arid shine a ce gugar zana ko ko a ce basarwa ko a ce an sela mutum ko a ce an mai jirwaye mai kama da wanka an fahimta ko mana bai kama sunan shi ba sai ya yake na dan cikin jama'a ne sai ya ce kala ce mun yayi kaifal ghusl min al janaba yaya ruwan da za a yi wanka da shi saboda siyaki fa qultu kana an-nabiyyu sallallahu kuma ya ake wankan janaba sai na ce kana an-nabiyyu sallama ya akhudhu thalathata akuffin annabi yakan ɗibi tafi uku na ruwa ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده kunga wajihi na ijza'i ko wanda mun yi ambaci wannan a karatun baya karatuttukan baya fa qala lil hasan sai al hasan yace mun kaga duk da yayi ta'ridi anan da ya kama suna to amma dai al hasan suna da yawa musamman cikin zuri'a ta sayyidina ali sai al hasan yace mun inni rajulun kathiru sha'ari shine dai wancan ibnu muhammad ibn al hanafiya ni jikina ina da yawan gashi sosai eh ina da yawan gashi ma'ana ni fa sa- sa'i ɗayan nan fa qultu sai na ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama akthara minka sha'ra annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi ka yawan gashi na Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 93 daga Salim ibn Abil Ja'ad daga Jabir ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaghtasilu bis-sa'i wa yatawadda'u bil-muddi sannan annasa'i ya fitar ɗari biyu da talatin daga abu ja'far muhammad kenan albaqi ya ce tamaraina fil ghusl min al janabati inda jabir ibn abdullah mun ƙaru juna sani akan wankan janaba a gurin jabir ibn abdullah فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة ساع من ماء سائي قدان روايا إسا وان كان جنبه ce kulna sai muka ce ma ya fi sa'un wala sa'ayin ba ma sa'i ɗaya ba biyu ma ba zai ishe mu wanka ba kala jabirun sai jabiru ya ce kad kana ya fi man kana khairan minku ai sa'i guda yana isan wanda ya fi ku alkhairi wa akthara sha'ra kuma ya fi ku yawan gashi ibnu majah ya fitar 269 daga abu zubair an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i nabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi alwala da mudin nabi kuma yakan yi wanka da sa'i guda kaga waɗannan hadisai shi wancan wato da ya ce arrajulu alladhi qala ma yakfini baya cikin hadisin to wanda muka gabatar ta'aliki ne na al-maqdisi ce huwa al-hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi talib abuhu baban nashi shine ibn al-hanafiya ibn ali ne amma sai ya ce ibn al-hanafiya don wato ainihin a bambanta shi da su alhassan da hussein da su ɗiyan na na fatima ne zuri'a wato duk da uba ake bi amma da yake ɗiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ɗiyan ta dole su bambanta da ɗiyan wata an fahimci wannan ai to da ka shi Muhammad bin Ali ibn Abi Talib al-Hashimi kenan shine baban nashi shi kuma Al-Hassan ibn Muhammad ibn Ali wanda yake da littafin al-irja' ba al'irja'u wancan na murji'a ba ya yi littafin mai suna al'irja saboda a cikin littafin ya bayyana shi bai da wani hukunci da zai yi a kan saiduna Usman da saiduna Ali kakan shi bai da wani hukunci a kai ba'ana bai dace da abin da rafida suke kai na sukar saiduna Usman ba sannan kuma baya ganin cewa a cikin su biyun Usmanu shi ya fi cancanta da khilafa ko Ali shi ya fi cancanta da khilafa sai ya bar lamarin yake wa kofi amma dangane da sayyidina Abubakarin da Umar yayi tasrihi da darajar su da falalar su ya zara takobi akan duk wanda ya saba musu da haka kuma yayi littafin aslan ma yayi shi ne da raddi ga Ibn Saba'in da ainihin wanda suke tare da shi da wanda suke tare da shi daga cikin saba'iyya waɗanda su ne suka rikide suka koma rafida ina fata an fahimci wannan don haka kuma an ruwaito daga gare shi karara ya haramta auren mutu'a shi yasa ma in shi'a ba su kaunar shi ba su kaunar wato ainihin alhassan ibn muhammad ibn al-hanafiya duk da kasancewa yana cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wannan kenan sannan baban nashi muhammad ibn al-hanafiya muhammad bin ali bin abu talib ne kamar yadda muka sani mahaifiyar shi ce sunanta Khawla ibn Qais wanda sai na Ali ya aure ta bayan wafatin na na Fatima radiyallahu anha wa ardaha to ita Hanafiya sunan danginta ne ko kabilarta ko Hanifiya ko Hanafiya daga sai a ce mai Ibnul Hanafiya an gane ko wato an jingina shi ga mahaifiyar shi madadin mahaifin shi amma su ba wai dan kyama ba dan tamyizi wannan ya halatta sai ya zama kamar wani lakabi ne kawai to ibn al-hanafiya an haife shi shekara ta sha hudu ya rasu shekara ta tamanin a ƙasar ta'if wanda ya kasance jarumi ne shi ke ɗauke da tuta ta wato dakarun sayyiduna ali a yakin jamal da sufyan gabaki daya duk da kananan shekarun shi amma miqdam ne sayyiduna ali ya yi amfani da shi ya fita yaƙe-yaƙe da shi wannan yasa ya zamanto a yana da himma wadda take shahida mai kaifi da kuma ƙarfi da tsanani wanda ake yawan buga misali da shi a gurin shaja'a da gurin wato ainihin a basala da butula da sauran abubuwan da suka shafi takdimi da takaddumi a cikin yaƙi Allah ta'ala ya samu dace to wannan babi ya zo ƙarshe insha Allah